Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da Allah kama wannan rana ta Lahadi ta ga watan Ramadan hijiran shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da hudu ga watan shida 2017 miladiya. Wanda za mu saurari ci gaba tafsirin Qur'ani mai girma wanda yake wannan shine kaset na uku a cikin tafsirin suratu zamar kuma ɗaya ne daga cikin kasoshi dubu da za mu tafsirin alkur'ani mai girma insha Allah wanda za mu saurari karatun alkur'ani mai girma daga alaramma malam adamu katibu na gidan shi malam usman mai tantabarai fusfa da ya ziki wanda za mu saurari fassara da bayani kamar yadda aka saba daga fadilati shehul islam wasu arisul ana malamma shehu usman bina shehu idris radiyallahu ta'ala anhu ma kusfa da ya ziki akramakumullah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاستفي مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمياه ألا هو العزيز الغفار
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وأنعم وأبلي وأنجي وأتم وأصلي وزكي وأربي وأوفي وأرجي على سيدنا ومولانا محمد على سيدنا ومولانا محمد على سيدنا ومولانا محمد والهاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Bismillahi Rahman Rahim a zaman mu na farko shi ma dai mun yi bayani ne akan abin da ya shafi bayanai da asararu na Bismillahi Rahman Rahim wannan ma a zaman mu na biyu ma mun yi bayanai ne akan fassara da bayanai da asararu na Bismillahi Rahman Rahim insha Allah yau shi ne za mu shiga cikin suran Allah ya da mu samu abin da za mu samu insha Allah bismillahi da sunan Allah ubangiji za mu fara karatu na wannan littafi mai girma alkur'ani rahman wanda shine mai kyauta a duniya ya ba masoyan shi ya ma ba waɗanda ba sa san shi shine ya ba musulmai ya ba kafirai arrahim Allah shine mai ba da rahaman shi a lahira ga muminai shine mai jin kan muminai a lahira a nan duniya kowa yana samun rahamaniyar shi kuma abin mamaki rahaman Allah akalla an ce guda ɗari ne wanda Allah ya kaddara zai ba al'umma gaba daya amma guda daya shi ne aka kawo shi wannan duniyar duk abin da suke sammai bakwai da wannan duniyar namu da wanda suke cikin tekuna da halittun da ke dazuzzuka da halittun da suke karkashin ƙasa har zuwa ƙasai bakwai duk Allah yana ba mu rahama ne tun farkon duniyar zuwa ta kiyama rahaman shi guda daya guda daya amma ɗari fa ɗayan mumini tsantsa zai ba ta yanzu lahira to ita wannan kuma har yanzu za mu bayani kwara ɗaya a kan ta musamman mu yan tijaniya an umarce mu in za mu yi sallah mu karanta basmala da fatiha haɗa basmala da fatiha wasu malamai suna cewa makaruhi ne to shi tijaniya da lahu a ɗariƙan shi ma sharɗi ne na kamala haɗa basmala da fatiha sharaɗi ne haɗa basmala da fatiha in ka duba littattafai da yawa sun bayani akan wannan hadisi da zan bayar akan shi yanzu amma idan kana da littafin na ce ma nusar da majalisi wa mun tabin da fa'isi ita ma sai ka duba shafi na arba'in da uku inda aka samu hadisi cikakke hadisi mai ƙarfi hadisin da ya fito daga bakin sai na abubakar siddiku rasulana a cikin sabbai kuwa ba wanda ke shi karancin hadisai ɗari ne da yan kai shi hadisai shi saboda ɗan tsainin shi gudun kada ya ƙara wani kalma ko ya ƙara wani harafi ko ya rage wani kalma ko ya rage wani harafi da dacewa ne shi kamata ce ya fi kowa yawan hadisai to da duk sabai ba wanda ya kai su zama tare da annabi tun da tare shi da annabi tun suna abokai tun suna ƙurciya ka gani tun suna ƙurciya tare suke annabi ya ba shi shekara biyu ne tare suke tun suna shekara bakwai bakwai tun annabi na shekara bakwai shi mana da shekara biyar suke tare mu har sai da annabi ya wafati kaga da shi za su a ce ya fi kowa yawan hadisai amma kuma tsantsanin shi gudun kai ya ƙara wani kalma ko ya rage ya sa ya ce shi ga hadisan da ya kiyaye su wanda ya tabbatar ko ƙuran za ba shi zai rantse kuma ko gaban Allah ne zai tsaya ce annabi ya gama wannan magana to a cikin hadisan nashi da aka samu wannan hadisin shi kan shi da abu ya ce ya ce gane ya ce ƙala abu da siddiq radiyallahu ya ce wallahi al'azimi sai na bakar ce ya ce na rantse da girman Allah لقد حدثني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة أن سلمة يا من هو أن حديث شما النبي وقال والله العظيم شما النبي يسي نارا سيد جرمان الله لقد حدثني جبريل النبي يسي ملاك جبريل عليه السلام يا من هو أن حديث شما جبريل قال والله العظيم شما جبريل سيد رأسي ده والله العظيم مثال يسي بالله الذي لا إله إلا هو inji malaka jibril shi ma jibril ya ce laƙad haddasa ne mika'ilu haƙiƙa malaka mika'ilu shi ma yamin hadis ya gaya mu wannan magana da zan gaya muku mika'ilu shi ma wa ƙala wallahi al'azim shi ma ce billahi allazi la ilaha illa huwa laƙad haddasa ni israfil ina da ta haƙiƙa ni ma israfilu ya gaya mu wannan hadisin wa ƙala israfil shi ma ya ce wallahi al'azim na rantse da girman Allah azza wa jalla Isra'ila ce qala Allah azza wa jalla Allah ya gaya mun in ji Isra'ila sai da rantse ce Allah ya gaya mun shi ma Allah zai faɗa sai ce wa izzati wa jalali wa judi wa karami Allah ce wa izzati na rantse da buwaya na wa jalali na rantse da girma na wa judi na rantse da samuwa na wa karami na rantse da karamci na Allah ya ce man qara'a bismillahir rahmanir rahim muttasilatan bi fatal kitab maratan wahidatan duk wanda ya karanta basmala da fatiha a hade kafa daya a hade shi ne ce ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin zuwa ƙarshe ba ka ce bismillahir alhamdulillahi alamin a'a Mhm. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin a sallah ne ko a wajen sallah shi da yana ce umri ma taratul fatihata muttata bil basmalati la fi salati wala fi ghairiha yace ni matakan ina da rai in zan iya fatiha ba zan hada ba zan bar hada ta da basmala ba ko a cikin sallah ko a wajen sallah Allah ya ce wa izzati wa jalali wa judi wa karami wanda ka fata kafa daya tare da basmala kafa daya fa kafa daya Allah ya ce ushkidukum ya mala'ikati yace ya ku abuna ku shaida ina mai tabbatar muku na gaya muku ala anni qad gafartu lahu haƙiƙa ni na gafarta mishi duk wanda ya basmala da fati a haɗe alaji na rantse da girma na na rantse da buwaya na na rantse da samuwa na na rantse da karamci na ku shaida take na gafarta mishi kuma wa qabiltu minhu hasanati kuma na karɓi duk ibadun da yi duk ibadun da yi na karɓa wata jawo an sayyi'ati na kuma ƙetare shi ne na kuma yafi dukkan zunuban shi gaba ɗaya ya ce wai alƙani ya ce kuma wala ulul lisanu bin nari kuma ba zan kona harshen shi da cikin shi da wuta ba wuce kuma wai alƙani qabla al-anbiya'i wal awliya'i wai alƙani qabla al-anbiya'i wal awliya'i zai zo ya gamu da ni in gana da shi in tambaye shi duk abin da yake so in bashi kuma kuma bashi abin da ma bai sani balle ya tambaye ni zan bashi kamun in fara ganawa da annabawa da waliyai zan bashi kamun fara ganawa da annabawa da waliyai wayal qani qabla al-anbiya wal awliya kafa dayanta ya kuma me yi a kullun kullun a kowane sallah kuma ya hada kuma da fatiha to ga duk wani littafi suna da wata majalis da mutabin na fa'isi mutabin na majalis da mutabin na fa'isi shafi na arba'in da uku inda ake bayanin fasalan basmala ko ga duk littafin da ake ce ma hadith al-abrar abbabin fasalan fatiha hadith al-abrar ko ga duba tafsirin ruhul bayan a wajen bayanin da ake yi na tafsirin fatiha sufulin farko tana da sufuli goma ruhul bayan da shi a wannan wajen ko ka duba da tsadun farida sharshen mutum farida shi ma a wajen bayanin haɗa fasara da fatiha an bayanan su hadisi ne mai girma ya ce hadisin almuwaqqat bil yamin hadisin abakar sai da ya rantsi da wallahi azim annabi muhammad sallama ya rantsi da wallahi azim jibril ya rantsi mika'il ya rantsi israfil ya rantsi allah ya rantsi har sau hudu da kuma kake so allah ya rantsi maka da kuma kake so eh ne kan jima ko ni na ne ma maka yadda ba haka yake la ilaha balle Allah azza jalla da kai shi gaba da jirgi ai ko da magana sai a rantse kuma umman asukun Allah ila ana maka zama wani ne Allah gaskiya wanda kuma yaran ya ƙara yaran ya ƙara ya rantse ya ƙara ya rantse kuma rantsuwar shi daya kasan ta rantsuwar annabawa dubu sau dubu sau dubu sau dubu sau dubu sau dubu inda za a ce duk duniya misali a ce misali annabawa ne to kowa ya rantsa sau dubu ɗari rantsa Allah ƙwara ɗaya duk an jami'a su to ya ƙalla ya rantsa ya ƙara ya rantsa ya sake ya rantsa ya sake ya rantsa da ma wasu malamai suna cewa kana ka basmala a cikin sallah makaruhi ne shi to jami'a ce to ni da wannan hadisin ƙwara ɗaya wanda Allah ya rantsi annabi ya rantsi jibril ya rantsi mika'il ya rantsi isa da sun ta ci da wannan hadisi bara daya ba zan bar hada basmala da fatiha ba a cikin sallah ko a wajen sallah wannan sharadi ne na kamala a cikin dariƙar tijaniya kada a same ka da riga a wannan sallah da Allah akbar alhamdulillahi rabbil alamin wa ayan ce makaruhi ne kana da basmala a cikin sallah zirgin ce da shi to ayatan sama guda hudu ne wasu malaman sun ce wajibi wasu malaman sun ce farali ne wasu sun ce wajibi ne wasu sun ce sunna ne wasu sun ce mustahabi ne to na ƙarshe sun ce makaruhi ne wasu ce farali ne tana tana tare da kowace sura a cikin a cikin Qur'ani ba sura da kawata ba basmala kace lalle ko a tare suke wajibi ne hada ta wani ja a sunna ne wani ja a musafi ne to sai kashe suka ce kuma makaruri ne to ana ko don da za a yi mutum ɗaya ya kada mutum uku kuma kuma da wajen shi da ƙarfi ga balli ga wannan hadisin to a take sai mu in tijaniya sharadi ne a wajen mu sharadin kamala to sai a kula sosai in za ka sallah fatan na ta da basmala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ka ka fata yake dai Allah sai da ratsi to karanta mana kai banda jama'a ne karanta mana Allah ya ratsi jama'a gafara kai gafara ne baka so eh kai gafara ne baka so lafi sa hada fasola da fata eh هناك دول ليس مجانية وانت بشير قال الآن ويبقى كان تفضل على فاتحة أحدي كو أتين صلى كو أوجان صلى بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم الله شيء الكتاب وانا للتاب يسونا القرآن تنزيل يا توكني an saukar da shi ne minallahi daga Allah azza wa jalla ba shi ma'ana azza minallahi al-aziz daga Allah azza wa jalla mabuwayi mai girma alhakim mai hikima to littafi ne wannan saukar da shi daga ina yanzu shi ne daga Allah azza wa jalla saƙo ne daga Allah azza wa jalla abin da shi kuka gane a nan wajen aka fara da amurka cewa saƙo ne fa aka faka da shi daga Allah ba zalla zuwa gare ka yanzu idan kana da mutunci ka san girman sarkin garinku sarki ga sarkin garinku in nan zare ne a ce ga sarkin zazzau ya rubuta wasiƙa da hannun shi ya fata cikin ambulan ya ba ɗaya daga cikin manyan makusantan shi misali a ce ya ba iyan zazzau iya fasa aminu shi ce taso ya zo shi ne shugaban da suka sarakuna misali shi ta sun zo ya kama ko wannan wasiƙa ya kama ko wannan takardar an ya kar ita da wala ka wala ka ina ina kar ita da wala ka wala ka ina ko kusa
ashe ashe ashe wasiƙan sarki ma tana da mataba wajen wanda sun darajar sarkin balle sako daga Allah aka turo Jibrilu kuma za ta annabi Muhammadu Allah da ba kaman shi ya tura malakan da ba kaman shi zuwa garin da ba kamanta da littafin da ba kamanta a kama annabin da ba kaman shi ko ya bayani ga al'umman da ba kaman su an rike ko allan da ba kaman shi ya aiko malakan da ba kaman shi shine jibril ya zo kasan da ba kamanta makka ummul qura wa man hawlaha a kawo ma annabin da ba kaman shi littafin da ba kamanta a littafai gaba daya kuma aka kama annabin da ba kaman shi shi kuma ya bayani ga al'umman da ba kaman su kuntum khayra ummatin uhdan lin nas ummatun muzlifatun wa rabbun ghafur ummatun muzlifatun wa rabbun ghafur kuntum khayra ummatin uhdan lin nas tanzil al-kitabi min Allah al-aziz al-hakim littafin da Allah ya saukar da shi daga Allah azza jalla amma waɗannan al'aziz mabuwayi ne fa idan an nemi a mashi da taurin kai a bidin shi a kafirce mishi to shi kadai fa zai wuhu al-qahir fawqa ibadihi ba sauki fa zai iya halaka duk wani wanda ya mishi taurin kai amma al-hakim kuma zai shi mai hikima ne zai ba da rahaman shi da ni'ima da aljanna ga duk wanda ya umarne shi ya rasulullah inna anzalna ilaykal kitaba mu mun saukar da wannan littafin ne tun daga fadin Allah ana fitar shi tiriyan tiriyan tiriyan har zuwa gare ka inna anzalna alkitaba mu mun saukar da wannan littafin ne alqurani tun daga fadin Allah aka ceto sammai abutu alamul ahuti bahuti jahuti dahuti ahuti aka ceto alamul wahuti alamul zahuti alamul hahuti dahuti alamul yahuti kahuti lahuti mahuti nasuti sahuti alamul ahuti fahuti tahuti jibril ya keto alamin kahoti rasoti sahoti tahoti da alamin sahoti alamin zahoti alamin gahoti alamin shahoti ya keto magariyar tikewa ya keto hijabul miski hijabul ambar hijabul zamarudu ya keto al'arshi ya keto alfalakul kursi ya keto alfalakul kulli ya keto alam arlin samsimati ya keto alam madarat ya ratso alamun sadaim ya keto ya zo sakafin marfu'i ya zo bahar masajuri ya zo tabal asami ya zo bahar baki sannan har ya zo sama ta bakwai ya zo sama ta biyu sama ta uku a sama ta bakwai sama ta shida ta biyar ta hudu ta uku ta biyu ta daya sannan ya ceto ya zo har garin madina
subhanallah alhamdulillah wannan tafiya da aka yi aka yi ta duk wannan hijabai don a kawo maka amfani ka kai dan adam a kawo maka abin da zai amfane ka ga kudin tafiya za ta biya nawa ka ga kudin moto kudin jirgi kawo maka wannan sabon kawai eh to an kawo wannan littafin ne inna anzalna ilayka kitaba bil haqqi ya rasulullah mun so kawo maka wannan littafin ne dan abota ma Allah ubangijin gaskiya ai a umarnin annabin gaskiya ai aiki da littafin gaskiya to ya rasulullah da ya kai mai sauraro na Allah yana gaya maka fa abudillah ka bauta mu Allah azza wa jalla mukhlishan lahu dina ka tsarkake mishi addinin shi ka bauta mu Allah ka tsarkake shi addinin shi kada ka hada shi da kowa kada ka hada shi da komai a tsaya la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah wa sallallahu kan abota ma gunkin latu ko uzza ko manatu ko ulu ko hubal ko ya gusa ko ya uka ko nasara da sauransu duk wasu gumaka a yi watsi da su ka abota ma rana ka abota ma wata ka abota ma taurari ka abota ma itatuwa ka abota ma duwatsu ka a ce isa dan Allah ne ko Allah ne ko ko maryam matan Allah ne ka a ce uzair dan Allah ne duk wani abin shirku a yi watsi da shi abota ma Allah shi shi kadai fa abudullah mukhlisan lahu din kuma Allah shi kadai kake shi addinin shi ala ku saurara lillahi dinul halis addini tsantsa addini tsantsa wanda ba garwaye ba cudanye lillahi Allah ka dake mu wannan addini subhanallah
yawa jirgi kada hada bautan Allah da bautan gumaka su ce ayi ma abu illa illa illa la tilfa ai muna fitan hukuma gane dan su ƙara fitan ta mu da Allah azza wa jalla a kuma kana duk ai watsi da su wannan ayan da ji aya na goma sha ɗaya juya fallan juya falle surutu gamari aya na sha ɗaya wancan shafin za mu ci gaga nan za ka kullin ne kullin ne kul ga Rasulullah ce inni umirtu an abuda Allah gidan nan an umarce ni ne in bauta ma Allah kuma bauta mukhlisan lahu din in tsarkake mishi addinin shi in tsarkake addini a gare shi bautan Allah tsantsa shi kadai inna dina inda la islam wa umirtu kuma ni an umarce ni ne an akuna awwalal muslimin in zama ni ne farkon musulmai to haka annabi ya gaya mana da haka Allah ya ce a gaya mishi kai kuma malami mai wa'azi kai ma ga naka nan kul kai ma ha gaya mu kowa da kowa kai malami mai wa'azi kai ma gaya mu kowa da kowa inni a hafu ni ina jin tsoron in asaitu rabbi in har na saba Allah ubangiji na ina tsoron azaba yawmin azim azabar ranan nan mai girma ni kaina malami ko wa'azi Allah ne ya ce a gaya muku ba ba maganar kaina bane duk abin da yake halas a gare ku ni ma kai halas a gare ni duk abin da haram a gare ku ni ma kai haram a gare ni to da duk wannan su bautan Allah shi kadai kan mu tara shi don abokin tarayya ko a maza ko a mata ko a itatuwa ko taurari ko watanni ko a ina suke ba kan wani mai fira ba shi ma yi wa'azi shi ma wanda muka kiyaye shi kuma ya je bautan ya da yi goma shirku shi ma ya shiga kenan Allah ya ce kulillah kul a abudullah ya rasu ka gaya muhammad ce a abudullah ni fa ina bauta ma Allah ne ba muhammad sallahu fili ina tsarkake addini na a gare shi mukhlisan lahu dini ina tsarki addini na a gare shi zuran ne sashi ikhlasi kenan bauta ma Allah shi kadai ba abokin tarayya sai kuma inda muka taso sai mata faru kuma shi min duni in kun ga dama kuma ku bauta ma Allah kun ga dama kuma ku bauta ma abin da kuke so nan wanda ba shi ba nan ne wajen sashi ikhlasi nan ne ake tsarkake zuciya a nan ne kuma aka samo hukuncin fitar da niyoyi na ibadu innamal a'malu bin niyyat a wannan ayan ne take wa ma umiru illa li abdullaha mukhlisina lahu din dole niyya a nan wajen take misali annabi ne salatu suri faralan lillahi billahi allahu akbar ko annabi ne to ida da alimani salatu suri faralan lillahi billahi allahu akbar inna mukhlisan lahu din ka sa kalmar lillahi billahi a duk niyyar da zaka yi in ka sa ta annabi ce za ka yi ibadanka kamar ka yi ta ne cikin kushu'i cikin kunuri cikin muraƙaba cikin fana'i cikin fana'ul fana'i in ga wallahi billahi to duk wani aiki na banza bai bata ta da niyyar da kake cikin kada ka fa lillahi billahi to ba ta lalacewa ba ta barci ƙwarai kuwa misali na wato sau mu ko siya mu share mu tana faritin lillahi billahi shi kenan rigirgi akwai wata littafi na ce mata majmu'un niyyati inda ka tara niyyoyi na ibadu to duk niyyoyin nan gaba daya a ƙarshen wani ayan suke a nan ne aka fitar da su niyyoyin nan gaba daya a nan ne aka fitar da su duk niyya na aiki inda ce a niyya ko a farta ko a yan zuciya to a nan ne ke daga nan wajen take sannan ya ce a faɗa wani niyyatu fil qalbi a wani niyyatu ko mahalluha al qalbu wa in talaffaza biha fawasi'un niyya abu da take amma ka faɗa ta da harshe to yayi to na na zuciya ma mukhlisan lahu din na harshen ma mukhlisan lahu din duk a wannan wajen ne nan ne ake samu tsantsan iman nan ne ake samu tsantsan muraqaba nan ake samu tsantsan shuhudiyya wannan ilazi kenan an san ilazi an sani shine yin aiki don Allah yin aiki don Allah tsantsa ba don wani abu daban ba again kamun faɗa tafsirai sai ƙara duba littafin da ake ce ma mun fatil majalisi wa mutafin na fa'is eh albab al-awwal fil ihlas albab al-awwal fil ihlas zaga inda yake cewa faman kana yarju liqa rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا duk wanda yake so da Allah lafiya lau to ya aiki aiki ne da kyawun ayyuka kai ya ce da lahira yana shirku kafin kenan to sai wa qala ma'ruf al-karhi ma'ruf al-karhi rasulanu wani babban wali ne ana ji bugun wajen eh وقال معروف الكرهي رحمه الله تعالى عنه من عمل للثواب من عمل للثواب فهو من التجار ومن عمل خوفا من النار او طمعا في الجنه فهو من العبيد ومن عمل لله فهو من الاحرار وهي المرتبه العليا yace duk wanda yake yin aiki man amila lil sawabi to min at-tujari dole yake aiki dan a biya shi lada da wannan misalin shi ina cin yan kasuwa ne za a ɗauki kayan ka ka kai kasuwa da nan za a baka a kaza kaza a daidaita ga kuɗin ka dan kasuwa ne dan kasuwa ne misalin shi kenan wa man amil hafu minan nari wanda kuma yake aiki dan tsoron azaban wuta au dan tarjanta ko kudin burin a bashi aljanna fa min abidi wani daga cikin bayi ne ina daga cikin bayi ba an sa shi aiki ya kammala in ya dawo yana jiran a bashi abinci a bashi abin sha eh mai gidan shi a bashi abinci a bashi abin sha wa ma min lillahi huwa fa min al-harar wanda bai aiki amma dan Allah kadai dan Allah kawai dan neman yardan Allah wannan ya ce daga cikin yantattu yana daga cikin yantattu wannan martaba yahudiyya martabatul uliya martaba na karshe madaukakiya kuma wannan za ka ɗauka wani bayani ne mai zurfi sai manyan arfai sai manyan shehunai sai manyan kudubai sai manyan waliyai kai aiki ne dan Allah shine martaba na ƙarshe dan Allah shine martaba na ƙarshe amma kai dan aljanna ba ka daga cikin marasa dacewa bane aka dace martaba ne dai ba kai can ba in kai dan baka lada ka ga cikin masu dacewa sai dai martaba ne ba kai can ba amma ga dan ƙaramin misali yanzu ko da kai ne da mahaifiyanka wanda ta haife ka mahaifiyanka ta Allahnka ba ta bane ko mahaifiya ne kawai kawai ta yi sai an ba ta ijiya ne na wata tara da kwana goma ta fito da kai sai ta aike ka ta ce zo ka je waje kaza ko misali mutum iya sa jika bayan gari ta faro ita ce ka zo mun da shi za yi girki amma kai goma nake so ka je kai goma nake so ma'ana ɗauri goma kai kai kai goma mahaifiyarka amma ta sa ka wannan aikin ka je kai ɗaurin farko ka dawo na biyu ka dawo na uku ka dawo na hudu ka dawo na biyar na shida na bakwai na takwas na tara na goma sai daga koma sai je za ka ci ta baka lada? eh za ka ci ta baka? to wanka kenan ta saka aiki baka tafi da ladan sai Allah ka kuma ka san ba ma Allah ba annabi ma ba a san shi so ya zama na kamala sai an fifita shi akan uwa da uba da kowa da kowa la inna bikum hatta akuna habbu ilayhi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nas ajma'in ashe wannan zai ta menene kawai dan Allah kawai sai ma'adda kai ta mai shiru ma kurin ya ishe ka kai ma ta ce alshi alshi albarka ta yi shuru ma kurin ya isa mara ce ba ta sa albarka ko ko baban ka sa ka yi zai ka zaka ce ba fatuwa na fi kammala rigirigi a biya ka in ya baka ya kyauta amma ya kyauta maka ne amma da ka san sirrin gun maka ce ya bai shi ya samu albarka misali baka mai kuɗi ne ya saka aikin ya biya ka to in kana da hankala da wayo ya sa maka albarkan ya fi ya ba kuɗin wannan ɓarin iyaye kenan to ana kuma wanda bai kai wannan ba duk a gama kuma tun musulmi mai hankali mafi yawanci kuma ya yi wani kuma zai yi nan gaba misali mutum ne yake son aure ka samu budurwa wanda kake so kana so tana so kana faranta ranta ka ba ta kuɗi ka ba ta menene abinci abin sha komai da ka dinga mata hidima a ce a kawo dukiyar aure yan yanzu a ce a kai dubu ɗari ka miƙa ka kai sannan ki dubu hamsin ka miƙa ka kai kai ne kuɗin sati kai ne wannan duk wani hikimomi duk wani duba kana yi to misali duk wani abin da kake mata kana yi ne dan wata da rika abinci tana samu kana ci tana gidan sa amma ba aure ka ba sai ma abinci ta kawo maka da turo ka dan wani kwai ta turo ka da wani biskit da wani kek abin hannun kake so ko ko ita kake so eh a kana son kyautar da abin hannunta ko ko ita sai da ni ba na saka amma Allah da dan dan dan girki da aiko maka da shi sannan ko dan yanayin biskit dan shinkafa dan dan biredi da kwai dan abu kaza da kaza da kaza na girke girke za ta kawo maka eh sai kuma da abin da kake kana kana so da ita ne ba dan ji ta ba ta saka da ta aure ka amma ya tabbata abubuwan alheri yaya wannan wannan sai nata ya kai eh sakamakon ya kai sakamakon ya kai ya kai kake son matan da kake so ka aura ita kake so ba abu hannunta ba amma kai ga Allah a ba hannun shi kake so masa ba na ƙurewa kenan an magana da tun farko shi kan ladan ba laifi ne ba san aljannan ba laifi ne ba amma dai mata ba na ƙarshe idan Allah kawai in da ka so budurwa ita kake so tsantsa ba a hannunta ba to da budurwa da Allah kawai ne shi gaban wani ai ban ba ma mahali ko da ba rubutar karshe ce nan shi ko shehu wanda karni da sai anhu shi ya ce da ma wani lokaci ma addu'a da zarar gaibi a fadlan min ziyarat wal liqa'i in sai ka je ziyara wani ba Allah ko wani mutum na kirki wani lokacin yace ka tsaya gida ma karanta addu'a ka ce hadiya zuwa gare shi to ya fi daraja a ce za a tashi da kafa a je wajen shi wani lokaci zuwa alkafan yana iya yi wa riya ya shigo ciki in ba ka yi ihlasi ka gyara zuciyarka ka tsarkake ta ba za ka je za ka je ka alfahari alhamdulillah ni na je waje kaza kai ko baka je ba a to ga dinin nan dama shi kai ma eh to da abin da ke so dai tsarkake zuciya wa ma umiru illa li abdullah muhlisina lahu din gyara zuciya kina ke magana in ka duba ya ulumuddin na shi Muhammad Ghazali radhiyallahu anhu ya bada labarin wani abidi wani bawan Allah ne ya ji anguwa ya dawo sai ya cimma ana bautar wata itaciya ya ce da raina da raina za ka samu itaciyar ina da rai za ka bauta mana itaciyar sai gudun Allah sa da gobe sa tare ta gari ko ya waye ya dauko gatari da martin jiri da duka ya ɗiro su da niyan zai fara wani itaciya da ake bauta mata ana cewa ita ma Allah ne kan ya kai sai shi ya zai bayyana mishi a cikin mutum iblis ana kiyaye ya bayyana mishi cikin wannan bawan na naka je ne ya ce zan je ne in fara wata itaciya da ake bauta mata ana tara ta da Allah sai ta shi ɗaya cikin sai bawan Allah mene naka kai dai ba annabi ba ne Allah bai aiko ka a matsayin annabi ba su kuma ka kyale su in an je lahira ba kai da tambaya ba su za a tambaya ina baka shawara koma gida ka huta kurin sai an iya koma an iya koma sai dambe da tunda malamin sun dan Allah ne ya daga shi da sama ya toka da ƙasa ya kan daga shi ya toka ka daga ya toka ya taka cikin eh, misali na tashi uban ya tattace shi ya da ya zo ya ce ya hakuri ya hakuri da gane mai sulhu da gane mai sulhu ya daga shi cikin daga gani ya ce ina so ku kyale ni ka dan ban kwanaki ni ko ne ne maka alƙawari kullun da kullun da safin ka tashi ka daga matashi kanka za ka ga dirhami guda hudu za ka ga dirhamai guda hudu misali kamar sai za ta yi a misali za ka ga naira dubu ɗari hudu in kana farka zai daga matashin ka za ka misali naira dubu ɗari hudu malami ne gara ha sai ce to shi kenan na yadda ya koma gida ranar farko da ya tashi daga barci ya daga filo ya ga dirhami dubu eh, misali ga naira dubu ɗari hudu ne dirhami guda hudu ya kwashe rana na biyu ya gani ya kwashe ran da uku sai bai gani ba da bai gani ba sai ta ya dawo da kuma ga turin shi da matan giri da hutun shi yana zuwa wajen na ƙara ganin shi ɗan kaga ka baka da alƙawari baka da kaza da kaza da kaza yau sai na sare ta ibi na wane kai ba su iya ba wane kai yace sai na sare ta haka wanda bice shi ciki farar daya sai dai daga wannan malamin ya doka da kasa ya tattaka shi ma ya rama sai malamin ya ce to da da na zo wancan karan muke kokowa da kai na kai da kai ya aka yi na kai da kai ba yanzu kai yanzu kuma kai muka kai da ni ya ce ai wancan lokacin ka zo ne da karfin niyya da ikhlasi za ka yi aiki don Allah amma da ba kuɗi yanzu ku ka dawo ne don kuɗi don kuɗi ka dawo sau da haka kuma ba ka iya hukun nasu ƙarfinka ka gana da ihlasin shi ya don shi ɗan amma da akwai ihlasi kuma na shi ya fi ƙarfin shi Allah ya yi isa na biyar akan ihlasi wani bawan Allah ya fito ya sai kayayyakin jihadi ta kubba da makamai ya shirya komai da komai ya fice zai sai ya isa kafirai ya yaɗa addinin Allah ya kama tafiya a hanya sai ya ga wani jaka sai ba sha'awa sai ce wannan jakan idan na siye shi in Allah ba yadda wannan jakan wan- sai sai wa- sai sai jaka ya ce wannan jakan sha Allah na siya na san idan idan na koma gida sha Allah ta'ala zan ci riba mayaƙi ne fa wanda zai zai daga addinin Allah kuma ya wuce da shi haka amma hanya sai siyayya ya sai da ka kwara ɗaya da ne wani kuma in Allah zai dala je jadamin lafiya ya dawo lafiya wannan kan Allah ya sanar da shi ba a gida daga jiya ya kama shi tafi yana barci da barci ya fashe shi zai barci ya zo kuma na guda biyu mana guda hama ne ana rubuta mutane masu aikin dan Allah an sai mana su ku rubuta wancan aikin shi dan Allah ne ku rubuta wancan shi ma aikin shi dan Allah ne ku rubuta wancan shi ma shi ma ake shi dan Allah ne ga wani shi ma ku rubuta shi ake shi dan Allah ne wani ma ku rubuta shi gatan su tsaga wani nan ina kwace sai wannan ai dan kasuwa ne wannan ai dan kasuwa ne mutumin da zai da kayan sai kuma gida zai sai da shiri ba sai ce wallahi yaƙi fa za ni ba yaƙi fa za ni sai ce to wannan ka yaƙi yaƙi za ka je ka wannan yaƙi ka daban sai bai da wani sai in ka je ka rasa nan a gani abin da Allah ya rubuta ma rubuta amma zai ga dan kasuwa ne sai yaƙi kan gina shi na so komai dan Allah ne tana fita sai dai yaƙi dan Allah da daga cikin Allah to a yaƙin kawai dan Allah Mhm. an ce lokacin da Mhm, kin sa da shida lokacin da annabi Allah annabi Adam alaihi salatu wasalam Allah ya ce fito daga aljanna su zo wannan duniya sun zo wannan duniya sai dabbobi suna zuwa suna mishi ta'aziyya suna yana billah a shafe faru a shafe faru yana ƙwarin kuwa suna tiya- suna suna suna mishi ta'aziyya to dabbobin su fara zuwa farko da wani suka wani gadon ta'aziyya shi ma ji daɗi sai aka sai shafa bayan dabbobin haka da kuma Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka aka bayan dabbobin Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka sun suka koma jinsin su can gida sai kuma suna bayan suna ƙanshi duk dabbobin su a ranar farko kuma bayan suna kamshi gaba daya kamshi kawai kamshi kawai sai na gida suka ce a ina ku samu kamshi haka da ce a mun je muka mun je muka da nika mun je mun mun annabi adam ta'aziyya alaihi salam shi da shafa baya mai sana albarka yana shafa baya sai muka kuma daga aljanna yake sai kamshi kawai sai kamshi kawai muke ga yana da mu alfa mu gobe wannan mu ma za mu je wannan ma za mu wannan kamshi ai ba mu wannan ma za mu je wannan ma za mu je suka je daga riwaye kuma annabi adam ta'ziya annabi adam kuma Allah muku albarka insha Allah bayan insha bayan sai ba tsan shi
Subhanallah.
sai suka ce ya nabi Allah sai fa ya uwa sun zo nan ka sha bayan su sun kuma suna kamshi mu kuma ka sha sai kuma mun ji ba ma kamshi sai ya su sun zo ne dan Allah kuka kun zo ne dan kamshi Subhanallah. Subhanallah.
wa ma umiru illa na abdullaha mukhlisina lahu din Allahu al-azim.
illa sai kisa a fice ba ai aiki dan Allah kurum dan Allah ba dan wani ba لقد النسبة نقول لقد الهي
don Allah ake so gari kai aiki don Allah to Allah shi kuma ai ya samu da kake so misali a ce in kai in kai dan lada in kai dan kasuwa ne misali in kai dan dan mene dan ko ko aljanna kai bawa ne a to ai in kuma kai dan Allah ai ya samu da kake so zaka ji lahira ne ba ba kai taka masoki ba eh kuma da kuma da ne kuma ake samu masokin da ladan ai duk zai baka abin ka ai suna nan gaba daya aka wuce ne ka wuce yayin riƙe kwandololi ka zuba su aljihu ana so ka je wajen yayin riƙe rafa rafa ne na salloli eh a yau da kwandala ko naira biyar biyar su ƙananan yara a su ƙananan yara amma biyar da su ma kuɗi ne ai ko eh amma su yara ai da zai zama taba na ƙarshe ne a cikin ko ƙananan yara ko ko ga na bus kawai rafa rafa na na daloli pound sterling euro suna suke bayan moto daga ka zama kuɗi kenan dai ka fito a jikin ba komai wanga ta abu ko kai sayanin ka ce a je banki to ka haɗi kenan da shine mai aiki dan Allah kenan to masu wannan aiki sai farka ma inna ma yuwaffa sabirun ajrun bi ghairi hisab la tawka ba lissafi ga bayani na bakwai misali mu musulmai alhamdulillah a cikin fannin fikihu akwai salloli daban-daban akwai sallan mashakon wata akwai sallan mashakon rana akwai sallan roƙon ruwa to a ganin ka da sallan mashakon rana da sallan roƙon ruwa wacce ta daraja wajen Allah a wajen Allah zai tafi rana ta yi mashaƙo ko ta yi mashaƙo ba na nafila ba to da kai nafila ne da kafi na sallan na na na na na mashaƙon wata misali da kai kana neman maka ne ne tsanani ka ce lada ko to shi wanda na zuwa bayan gari fa a sallan sallan roƙon da cewa a ce shi ya kai ka a ce roƙon ruwa ya kai ka to na sallan mashaƙon wata ya fi sallan roƙon ruwa daraja sallan mashaƙon rana ya fi na roƙon ruwa daraja tunda wannan zaka ne da wani manufa a farkin su Allah ya baka shi wani akwai ladan amma ba da karfan kai kai kai tsaye ka kai ne dan Allah ai ko kai sallah ko kai sallah watan zai washi garin zai gyaru ranar za ta gyaru ko kai ko kai wasu gobe an ba ruwan Ba magana.
Eh?
Ba magana.
daga shi za ta gani kamar sai ka je kai to kuma kai kuma alhamdulillah akwai lada akwai daraja amma ka san ba ta kai wannan batun da kai dan ruwa ne mun fa dan Allah ne kuma na kuma akwai ilimin haya za ta ji ilafi jirgi Subhanallah.
misali shirashin saba na hankali kana cikin tafiya yanzu da fadina mai wata masallaci za ka wuce ta gaba ka sanar shiga wani sanar domin ka bashi zai biyo ka domin ka bashi zai biyo ka
Sai so kaucewa.
ka shiga abubuwa so ka shiga ka yi masallaci Sai kaucewa.
alhamdulillah alhamdulillah na sallar allahu allahu inni na waitu ko na salatan nafilata sanatan lillahi billahi allahu akbar ka sallar nafila to ba ba kace lillahi billahi ba sun zama mai ihlasi kai ta sallan ka ladan ka nan kuma kai ne dan Allah wani mai zo ko ko ko ka ji da zama ya gudu ko ya tsaya ohori a sallah ba kake ma lokacin nan ba kake bauta ma to ana ma wani sallah ne haka ma fanta daga ma akwai dan tsoro kai tun da kawai ba Allah ne tare daga an gama wa da hula shirika la جل جلاله وجهه ai gun shi ka zo da jirgi جنة
bayan da takwas an ce akwai wani bawan Allah suci yana jin falalan zuwa a safin farko shi kuma kullum sai sauri ya ce safin farko kullum haka yake shekara wajen talatin bai taɓa rasa sallah na rana ɗaya a safin farko ba sai da kisa talatin da ɗaya ranar sai makara sai ya zo a cikin sallacin sai da a cikin safin baya ya samu sallar sai yana jin kunya yana jin kunya yau shi ne za a gan shi ya sallah a tsohon baya to daga rana sai ce to ya gane shirin zuciyar shi ne ashe tsohon gaba mara jima shi ba dan Allah bane yanzu har yana wani jin kunya wai yau an gan shi ya sallah ba tsohon farko ba wai wai an gan shi na wai sallah ba tsohon farko to daga yau ma an fasa tsohon farkon ya koma yi dan Allah in ya samu zai zo da wurin dai ba ba zai fata ba in ya samu alhamdulillah samu ma alhamdulillah an maganar wani ta yana jin kunya to duk a watsi an fata don ƙari جنة
bayani na tara yace a ihlasu istiwa'ul madhi wa zanni shine asalin ihlasi kenan kai ta aikin kudin dan neman yardan Allah a aikin ka ji ana yabanka to kada ke kada ke rauni kada ke sauki in yanzu ana yabanka ko ka kaga na zakin ka kada ke sauki kada ke rauni zakin mutane kai ya sa ka rage yin aikin kuma yaban mutane kai ya sa ka rage yin aikin ba da ke suka kan ne dan mai da Allah ba dan Allah to yi kawai sai jama'a hilafi amma kace zaki za a zage ni za a zage ni aha za a zage ka ko ita ko shi wanda shi shi Bukair bin Iyad yace tarkul amali la adalin nasi riya'u ka bar aiki don kan mutane shi maka surutu to kayiriya kayiriya wal amalu la adalin nasi kai kuma ka aikin dan mutane sai beka shirku shirku ne ma wal ihlasu an yu'afiyaka Allahu minhuma ilas kai dan Allah kawai ba dan a zarge ka ba ba kuma dan aibe ka ba in ka ake mai zargi ya zargi ya zargi ko mai yabo ya yabo uba dai kai dai kai gaba baka ma san yayi ba sai bayan nisha daya dan ɗari جنة aka ce wani mutum ya zo masallacin madina sai sallah a gurguje Allahu akbar Allahu akbar Allahu rabbana lakal hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya fata ya sura Allahu akbar Allahumma rabbana lakal hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu Allahu ya ta yi sallama a masallacin sai na lalata lamun sai na lalata kai wa da sallan ka ba ta yi ba sake sallan ka sake sallan ka ta zata da ku bulala ta zata zai falla cikin natsuwa komai da komai irin yadda ake so din cikin natsuwa cikin sukuni sai da kammala sai na lissafa ko kai ba wannan sallar bai bai ma wancan ba yace to wallahi ni dai a waje na ni wancan tafi wannan ni a waje na wallahi wancan tafi wannan Yace, ta wata tafi wannan yace yace to dalili wancan na zo na yi ne dan Allah wani kuma na hankali ta tsoron bulala to ihlasi ba ke kuku eh ihlas ko kai da Allah da kawai rijirgi kan gani wata rana ka ce sai na Abdullahi bin Umar da Talanu sai aka zo aka bashi labari aka ce mishi raƙuman nan naka da kake hawa ta ɓace ta ɓace eh sai ce to shi nan na ba da ta dan Allah na yi kyauta da tafiya dan Allah sun taɓa ce ba mana jama'a nima ba jogara kuma sai sai kuma kuma wani wani ban labari a karam kalla a karam kalla raƙuma an ka samu je kaza a wani wani ya wai kaza sai miƙe haka ne dai sai dai dawo ta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ai na ce na ba Allah me yasa kawai zai kama ku
haji tafiya
wa ma umiru illa lillahi mukhlisina lahu din kai ma fa abudillah mukhlisan lahu din ala lillahi dinul halis
Jalla jalla.
Ana ku shine riji riji yace wani bawan Allah ana shi Abu Dalib al-Makki radiyallahu anhu yace wani bawan Allah waliyi an gan shi a bacci aka ce ya kacin Allah shi na su mana lafiya lau an bayan alfanna amma a cikin alfannan na ga wani gida ƙayatacce wata bene maɗaukakiya na so a ban ita in hau in ganta aka ce abu a bani ba na ce wani mene aka ce ka taɓa aiki ba dan Allah ba wannan gidan na masu aiki ne dan Allah rigirgi hannun za su wata mata ta ɗauki ɗanta ta kai shi wani malami ta ce yaron nan ɗana ne to na kawo mata shi don Allah ina suka ba shi ilimi ba ma na sanar mashi a wajena kudin ne kawai ya karatu a wata kawai na ba ka shi kudin har ga Allah na ba kuma don Allah ta koma gida kawai yaron malam ya ce shi dan Allah shi ma ya ɗora mishi karatu ya sanu ya sanu sosai ya zama malami shi ma gwani ranar sai taso sai zo gida bai ga ɗin nan shi ya ko kwakwam da haka kwan kwan kwan kwan ya sallama kana kuda ta cewa na yana ce ni ne wani ban gane ka ba a ni ne wani ɗanki da kike ni wani cikin bashi dan Allah ta ce to me ka zo yin nan na ba da kai ne dan Allah to da kuma ni ban san gane gane sai gaban Allah mu haɗu da shi a fadan Allah koma kawai eh mu haɗu da shi a fadan Allah kawai to ana so a komai dan Allah ne fa abudillaha mulsan lahu mhm mulsan lahu din ka bauta ma Allah man ka tsarkake zuciyanka kada ka yi dan ko don a yabe ka ko don riya kai kuma ka kama zaman dan a zaki kamar kai dan Allah kawai gaba daya in ka kyawun niyya Allah na yana kallon ka an ce wata rana akwai wani bawan Allah talaka ne fitis sai ga wani almajiri ya zo bara ga shi kuma da komai sai ce wallahi ni ko yau da Allah zai ban doki a yau duk da na raba shi saboda Allah to so jarabawa sai ka sai wani zai wuce sai ba shi dinari daya ina fa dinari daya sai sa aljihu sai sai Allah ya kawo sai Allah ya kawo su ka ba dare na yi haƙorin sai kama ciwo ba sauƙi ba sauƙi ya ji aka cire mishi haƙorin farko ana cire na farkon na biyu ma ya kamu aka cire na biyu na kuma ya kamu aka cire na hudu ma ya kamu aka cire na biyar ma ya kamu ranar da sai da hatifi balaka rama na ce mishi wannan ba ciwo naka ba zai warke ba har wannan dukan jina da suka ɗauka ka ba bayan Allah dan Allah kai ka ɗauki a ranar da abu da samu za ka bayar dan Allah an ba ku za su kari a jihu da ba musu kone ba sai da kyau dinaran kwana ɗayan ya je ya samu talaka ba su dan Allah sannan ya samu lafiya bijiriji an ce wani bawan Allah kuma cikin bani Isra'ila ya je zai wuce ya tafi haka sai ga wani hamada irin rairai nan ya tafi ya tafi hamada ne ko rairai ya ganin ka yace kai ni ko da a ce Allah zai azurta ni da kuɗi gaba ɗayan yashin nan da ririn nan a ce ina da kuɗi in sai gari na hatsi kamar yawan adadin garin kamar yawan adadin rairayin nan a ce ina da kuɗin da zan sayi gari na hatsi yawan garin da ke ya kai yawan rairayin nan gaba ɗaya wallahi da na raba matalakawa gaba ɗaya don Allah da a ce na kuɗi wallahi da na yi haka ya koma gida ya makwanta ya bacci gari na wayewa sai Allah turo mala'ika iga ma Musa da salam ya ce a gaya ma wannan wannan mutumin an ba shi lada kamar ya sadaka da garin hatsi adadin wannan ƙurarren gaba daya da kyakkyawan niyya kyakkyawan niyya kyakkyawan niyya ihlasi ihlasi ihlasi wa ma umru illa li abdullah mulisina lahu ad-din shi kuma shi Sufyanu Sauri radiyallahu anhu wata rana sai ya fito yana tambayar mutane yau fa ga Sufyanu Sauri ina neman wa zai taimaka da sadaka don girman Allah wa zai ba sadaka don girman Allah ya shigo kasuwa shi Sufyanu Sauri radiyallahu anhu sai ɗalibin sojin saliki tashi suka samu shehu sojin saliki ga shehu san yau ya fito shehu Sufyanu Sauri ya fito yana neman wani ba suna abu sai wani dinar fali ce sai ce ɗibo dinari ɗari a sa a sikeli ta auna aka auna nauyin aka auna dinari nauyin dinari ɗari daidai a kwaso sai sa hannun mu haka jikin tso dinari ɗaya daban sai zuba a cikin wannan ba auna ba dutsen bar karshen da dutse ɗaya da hannun dama kun sai zuba a wancan dinari ɗarin shi wannan ba auna ba ya tafi a kai ma su su fiya da sauri ana ba a kai mishi su fiya da sauri an ce ga sakon da shi da da tarihi ya ce alhamdulillah ku ije sai haka sai ya ware guda ɗarin fil daban sai wa sai wa sai ware na damkan nan guda ɗaya sai sai na damkan nan sai kwasa ce wani shi ka famu dan Allah amma wanda an auna ne malara ku ba shi a shi ku kai mishi a shi ta annabin Allah alaihi salam ihlafi ba shi wannan mulkin lokacin bai da komai a duk liman namu wannan nan dan Dawudu bai da komai wata tsohuwa talaka ta is ta mutu duk abu ta tashi da kuka ta ce ni wannan yaran ke guda biyu nan marayu ne uban su ya mutu ya bana da su ban da kowa ban da komai ban da mai taimaka mun a duk liman shi da talauci shi kai shi da duk ayayyaki ya fashi da kuka ya ce ya ubangiji da da ni ban san duniya amma Allah ne muka alƙawari in dai haka ban kuɗi ne alƙawari zan taimaka ma tsohuwan nan da marayun nan to shi ne ba a samu kwana arba'in ba daga fara mishi fataki kawai daga fara mishi fataki ya fara samun kuɗi har a kai dai aka ba shi mulkin duniya gaba ɗaya to shi kuma sai harkokin sai yawa mulkin duniya baki ɗaya sai mutane ya tsohuwa ran nan ya hau iska da wajen mutane wajen mutum dubu ɗari suna tafiye tafiye suna shan iska suna ran gadi da la'asar ko sai aka ce iskan teke sai za su su suka watsu ƙasa ta suka mutu daga sama arzikin na jirgin sama wasa ne ga wani dubu suka mutu daga daga haka sai koma ga Allah ya ta ubangiji na san yadda ka akwai magana na san akwai wani abu wanda na yi wanda ban kyauta ba Allah ta kana gaya mu Allah ya ce to aka yi da kai alƙawari tun baka da komai ka san aka baka za ka taimaka wa tsohuwan nan matan da mutu da kuma matan da wanda ta mutu da kuma marayun nan to kuma baka ka manta da habba zai dawo gida ba maganar tafiya aka dawo gida daga nan da sa kira ta ya mata goma sha tara so sha tara na arziki. to ko kuma ala ce muta ce muta sai kai nuzuri wani wuta ce wuta ta rufi da idan zaka Allah ka gyara zuciya ka sosai ka ilafi Allah ne maka alƙawari in ka ba kaza in kuɗi ne zan tafi talakawa ko ko ka ba abu kaza misali in ka ba dama da zai maka ko ka ban kuɗi ko ka ban gida ko ka ban ilimi na kuɗi zan maka zan yi lafiya da ka kaza na azumin kwana kaza to mu zuri kenan in ka Allah zai baka kina shi Ibrahim radal anhu ibri a cikin duwa ki sallah in wada ta da dalili yara Muhammadin a sun wa a kun shi kuna jiran fifa a ganin ya ce in Allah ya bani dama na yau na gani gara a garin Madina ga a wajen shabbakin annan Muhammad ya ce ne alkawari a sun zan azumi na nafila dan Allah wa a kun zan kyamun laila na ka azumi dan Allah ko mun jira abu ce kai alkawari na zuri kenan za ka yi azumi na kwana daya ko na kwana kada ka fasa yin da ba ka iya ba kada ka ce wani azumi shekara goma kaɗi yadda za ka iya yadda ba kamar za ka rena shi ba kaɗi ba da ba ka iya ba ko sannan ka rubuta gudun mantuwa in an yi nuzuri Allah zai ba da abin in kuma ya bayar sai kuma ka cika maka cika ba ka san sai kuma sai ka jira shi sai Allah ya yi mu fa abudillah mukhlisan lahu din ala lillahi din al-khalis wata rana aka ce shi shi waɗannan dai wani shehu kenan shehu su fiyanin sauri mun fi rage ihlasi ihlasi ake mana bauta mu Allah dan Allah shi dan neman yardan Allah wanka bai je zai wanka je zai a irin bakin kogin na haka bin turkan sai ce ya ubangiji na cire kayan nan dan Allah ba Allah ya cire haka cire kayan ba sai ma na cire kayan nan dan bin umarnin Allah mu zan wankan nan dan Allah yanzu yana wanka sai barawa ya zai fata kayan barawa na fata kaya to sai na shi shi in kuma mai paralyze zai dawo da kayan ya ije sai su da sauri gan shi ya ce kawo ubangiji dama kai na ba ijiya kuma gashi ya damar da kayan Allah ka ba shi lafiya tunda ya dawo da shi sannan sai warke to sa kaya wannan aka sa ka sa domin yadda Allah da Allah ne ya ce kada ka fito a tuɓe ka sa kaya shi kai sa kayan ibada ne kar ka ka gaba a banza na ganin kaman kawai misali sun ga suka na fila an kai ibada a wannan sa kayan nan ibada ne cin abincin nan da muke ibada ne cin abin sha ibada ne ko rasu kullu ruwa shirabu to kowanne kake yi dan Allah in ka haka ma ibada ne tafiyar da kake da kafa ka shi kake yi dan Allah ma'ana dan neman yardan Allah mhm kaji an ce wani wani ya sa riga sai fito cikin jama'a ce ai kan Allah shi an mantuwa ta juya ka sa shi ai an yi da salafi dan Allah ne ai yanzu wani gyara na gyara dan kuce nan sina Abdullahi bin Abbas da tsaranu ya ce wani zamani wani sarki ya fito sarki ne mai cikakken mulki yana kirisa da lasar sai ci monin filatini yana kiwo a daji amma ya zama yana hutawa yana tatsan nono raƙuma guda ɗaya yana tatsan nono ya tatsan nono sai ga a raƙuma ɗaya ne amma an tatsi nonon aƙalla wajen raƙuma talatin da ga ka zai ce ba Allah dan sama nonon nan sha da ya taɓa nonon ya bashi ya ji nonon kuma da daɗi kuma ga zaƙi ya fi zuma zaƙi kuma fari tar ya fi ya fi madaran fari ya fi asalin nonon da ka sani fari ya fi nono fari ya fi dara fari kuma ya fi zuma zaƙi wani zaki wani garki wani cakwai-cakwai wani zakwai-zakwai mai mulki ne kawai sai ɗansa a zuce shi bar kawai ya kwashe dukiyar na kawai faɗa ya kwashe wannan shanin dama wani talaka fila ga fila ne wani wani wa yake da shi fila da wani wani wa yake da shi yanin yanzu ya sake shi idanu ya kwashe da zai mutu ɗan ƙara ɗiba mun ɗan ƙara ɗiba mun na wannan kofi da ya ƙara su kofi ɗaya na biyu wannan mai mulkin sarkin ya kai ya sa baki sai ko jin wannan kuma ɗaci ɗaci ya ji wannan ɗaci ya mun yi yi fesar to ya za ka ban nono mai ɗaci ya ka ban nono mai ɗaci ya ta ba nono mai ɗaci ba yanzu haka dai zuciyar sarki da ta canza yanzu haka dai zuciyar sarki da ta canza zaƙi ta na farko daga gyaron zuciyar sarki ne ɗaci ta na biyu daga ɓacin zuciyar sarki ne ta lalace ne sarki zai gane ake wannan gari da ya kai kai wali ne na fasa kuna tuba kai mu adda daga shi zuciya ta gyaru idan fala hat fala hal jasad kullu wa idan fasadat kullu ala wahiyal qalb ala wahiyal qalb ala wahiyal qalb قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها لم يوز إهلاك لم يوز إهلاك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء har yanzu wani wani bafaraka shi ma ya ƙara zuwa gona wani attajiri sai cin ɗan shi na irin gidan gonan ne da kamar iri iri sai ga ɗan attajirin yana kula da gonan dan san wala ba nan akwai roman ita akwai roman mi goma muji ji ba ci roman ne ji ya sha roman ya ji zaki zaki zaki ya ji daɗi ya ci karo min wani nan shi ma yanzu ya ɓata gonan ne ina karo na biyu sai ji kuma na bishi ma ɗaci ya ke nufi kuma na ji zaki na ji kuma ɗaci shin za ka dai zuciya sarki ne ta lalace zaƙinta daga gyaruwar zuciyar sarki ne haka ɗace ta ma daga ɓacin zuciyar sarki ne shi ma ya tuba ya taya mishi addu'a ana zama da mutane dan Allah kuma aiki dan Allah tarihi na ƙarshe kamun fara karatu aka ce akwai wani bawan Allah wani sarki ne mai mulki yana da manya-manyan hakimai da manya-manyan fadawa to akwai wani shi kuma ya zo ne na zama da shi dan Allah shi ba a ma san shi ba talaka ne tubis bai da kowa bai da komai mutum kirki ne bai da kowa bai da komai to shi kuma waziri sai yana da haushin wannan mutum wai shi a ganin shi wai wannan yana gyara zuciyar shi ne dan nan gaba shi ma ya zama wazirin gari da wazirin malamai ake ma wannan wazir ba shi ya tsani wannan mutum ya tsani wannan mutum yaran da mara ta ce sai ya ce gaya mu sarki ranka ya daɗe wani fa duk zuwa faran da ke yi ba ta Allah yake yi ba ba dan Allah yake zuwa ba maƙinka ne na ƙarshe zafin ka yake in yi nan wai ya ma ce gana magana bakin ka yana warin tafannuwa ya faɗa haka akai yana shi ƙwarai kuwa shi ya faɗa ya ce shi sa wani idan ya zo kana magana sai ka sa bakin bari na shaka yana rufin shi wani wani bai saurin ƙasar warin bakin ka yana rufin shi haka yake tsaya kake alkhamu gobe duk wala an gobe yau ka zuwa shi da kyau ka zuwa shi da kyau zuwa shi da kyau da gari ya waye kuma sai da gidan wancan gidan wancan ba Allah salihin yace yau nake irin gidan nan wannan na suka biya mu je da kai fada mu je na tare shi ke kafin daga mata mu zo cikin biyu ka zo da da wannan sam sam saka shi da wannan din yazo yana zuwa wannan waziri da kawo abinci sai ba wannan wannan ba Allah ya ci da ya ci sai zama tsaf sai ce sai da kuma ba akwai abu ɗaya na manta ka kana za ku zara shi kana za ku zara shi mu gaskiya shi a dukkan nan akwai tafannuwa mu sarki ba ya samu wani tafannuwa to da gaskiya kai ta kalan zan to ko fa zuwa ka ka fasa ka je ko ka ji bayani ka kuma ai ka je sai din ka je din mata kama za ku gane da shi yana sa bari ka ka kada rubutu ka haka da rubutu haka ka rubuta ka rubuta ka da bakin ka to sai ki kai juwarin tafannuwa a kan hanya ga da fada da shi zai kira wannan malamin ku rubuta da shi kuma ba ne ba karam kallon ashe maganan nan na kurfi na kwanan baya kaza kaza kaza kaza kaza yi wa da ya kai ta ungo ba ka magana ba ka amsa sai ka sai haka sai sai sai da hannun da hannun bai gasa sai su tsarin ka daɗe an ka zaka rata shi kenan kawai gashi ga shi kenan kawai sai ki tashi abu a husace shi ga cingina kawai ya rufe wasiƙa da hannun shi to da shi a shi a ƙa'idan shi idan ya rufe wasiƙa da hannun shi ya ce kan hakimi wa ne to za a baka mulki ne da kuɗi mai tarin yawa in ko bai san ka sai su to sakatare rubuta maka wasiƙa ya baka hakimi wa kai hakimi wajen kaza kana zuwa kisa ne kawai to ranar rubushi kawai rubuta ka da rubuta da rubutu a rubuta ka takarda da sauran da alƙalami ya rubuta ga wannan ga wannan nan zai zo wajen ka kai hakimi na nagari kaza da zaran ya zo ba wa uzuri ba jira ba tambaya ba tawili akan shi kawai akan shi kawai sai sun fito da hushi ba da sun fara watsa ya ce ina wani aka kira shi shiga wannan wasiƙa ka je gari kaza kai mahakimin ya fito fada to sauri zai je shi bisa abin da ke ciki ba shi kuma waziri tun ya ranga shi ga sakatare kuma ga shan da wasu a cikin kai ya ci kai kafa abin da sai zama to kuma ya zama kashi ne a gare shi ba ina so a yi maganin shi kuma ga shi kuma sarki da kashi wasu a ja ba shi kuɗi mai yawa kuma ya ce ce ina sarki ta kai wasu kan ya ce waje kaza ne waje kaza eh to da zai yiwu ka kawo ni zai ka ce baka sarki ya aike ni kuma ka ce baka ba komai ba komai ka je gida ka kuya ka bari su bayan kwana biyu na dawo sannan sai ka zo sabon da ce zan ma baka ya ce a je gida a bashi a bashi dirhami dubu a bashi dinari dubu a bashi shanu guda ɗari biyar duk na baka ne kawai kai zaman ka waje ya taɓa ne zama kada ba sai wancan garin yana zuwa shi kuma hakimi rubuta takarda wanda ka takarda nan da zuwa ba tawili ba shawara ba wani abin da aka shi kawai aka shi kawai rikici kai kawo daga daga rikici mun kai kawo daga nan ko eh kai kawo kai ne ko eh sai ka kawai ce ni ne sai ka kawai ce ni ne rikici kawo shi kawai a ɗaure shi guji a kashe shi wallahi ba ni bane wallahi ba ni wallahi ba ni bane ba sai bane ina aka tsire shi ya mutu kwana ɗaya kwana biyu wancan ba nan bai dawo ba shi ba bai dawo wannan ba shi bai fito ba daga dan kwana biyar an yi sati da kai ya da zama ya fito zai fada haka nan da ya zo fada sarki ya gashi lafiya na saba da ne maka saran kai da yi waziri ya karba ya ce aje kai waziri ya karba yi ya kai haka ta ina fitowa yace ya fahimci zan wasiƙa kai da karbuta alheri ne kyauta ne yace to dama ne ne tsakanin ka da shi shi ba komai kan shi sai alheri sauran ne ba mu ba sanin shi komai ba kuma shi bai mun komai ba yace a ka tuna dai to ya kai da ka zo nan nan kana magana na kana kasa hannu bari kana bakin ka haka yace ai waziri ne yace min ba ka san warin tafannuwa kuma a gida ya bani abinci a cikin akwai tafannuwa yace ka ga ka ce to ni kuma nan ya zo ya ga mun kamar nan ya ce ai kai ka ce baki na na wari idan ma ka zo ba ka san mutum warin baki na na wani wari kamar bakin kamar warin tafanuwa sai zaka dan sa yanka ki karo ka dan ma ka kai ce haka kai da ce da ke ce shi kana ma wazirin ya riga ya ya fara ya ka ta tana kashe shi dan sa wannan dan nan sai da kai ka zama wazirin ya zama wazirin sarki da ko yan shi ya bashi mutum ya bashi ya ce kuma ina kuma ba ku shawara da nan da ba ni ku zaɓe shi na Allah ne zai muku aiki mai kyau ba shekara mai yawa ba sarkin ya rasu wani ba ya zama sarki ga sarauta ga mulki ga gida ga ƴaƴa ga mata ga duniya ga lahira wa ma umiru illa la abdullah mulzina lahu ad-din abada da kuwa dan Allah kuma gyara zuciya a aiki dan Allah ana lillahi din al-hanif wallazina tahazu min dunihi duk waɗanda suke riƙe duk waɗanda suke riƙe wasu gumaka daban ba Allah ba auliya a ce su ne masoyansu a irin wannan wajen ne zaka ji su masu da wahabiyawa sai su aure awai waliyai sai su ce waliyai kai tsaye so da kin Allah yanzu da nan sai su ce waliyai amma kuma wajen ala inna awliya Allahi ma haufa alaihi wa sallam sai su kuma duk mu'minin waliyi ne eh Allah ya sa duk waɗanda suke riƙe wannan suke rike gumaka ba Allah ba auliya asna suna cewa su ne masoyansu har suna cewa wai ma na abuduhum mu ba ma bauta ma gumaka a matsayin allolin mu a illa li qarbuna ilallahi illa li qarbuna ilallahi sai dai kawai dan ƙara kusanta mu da Allah ne zulfa kusanci eh ai tsani ne kawai wasu ne muke da su su kai mu wajen Allah babba alati inna Allah ya kun bainahum Allah zai hukunci a tsakanin su fi ma hun fi ya talafon cikin abinda suka zance suke sabawa inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar Allah baya shari'a wanda zai kasance matsalici ne ne Allah ƙarya yake wa Allah yana da da ko alloli suna da yawa to wannan matsalicin Allah bai shirye da shi kafara ko mai tsananin kafirci mai yawan kafirci mai yawan ƙaryar wannan Allah bai shirye da shi in dai tun azal bai rubuta zai shirya ba Allah ta abin mamaki wasu ce wai malaku ƴaƴan Allah ne wasu ce wai Uzair dan Allah ne wasu ce wai Isa dan Allah ne to law arada Allah ai da Allah ya ga dama da Allah ya nufi an ya tahiza zai riki wani mutum walada a matsayin kaman da da a ce Allah zai riki wani halitta a matsayin kaman da kafa ka ce da Allah zai riki wani a matsayin da a'a da Allah zai riƙi wani alhalitta ya mai da shi kaman ɗa misali mai kaman ɗa mutumin da gaba ɗaya bai taɓa haihuwa ba kuma ya kawo kuɗi ka mulki kuma ga tsufan shi ya kai alamun mutu akwai zai su a ɗauko shi wani yaro ɗan wajen yaya na wani riƙe shi kaman ɗa a ga kaman ɗa ne ai taban ni kenan kaman ɗa kenan to da Allah yana so shi ma zai hakan lau arada Allah an yi shi da da aka Allah shi ma yana son zai zirke wani mutum ya isa kamar daɗin lastafa min ma yalku ma ya sha da ya zaɓi wanda ya ga dama daga cikin abin da ya halitta na san hulul ini da hulul insan inna an sha'ana inna an sha'ana hunna in sha'a ko a lahira akwai hulul ini Allah ya halitta hakika na san na halicci su halitta sana ga dama ya halitta wani fiye da hulul ini kuma kada ka sai da zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a cewa haka an kowar isa kowar uzairu shi ma kada ka dangana shi ga annabi sallama da Allah zaɓi wani daga cikin halittar da ya ga dama da sai zaɓi wani daban ya halice shi ya ce na riƙe ka kamar ɗa subhanahu ce ma'ana subhanallah subhanallah subhanallah sarki zaro ta tabbata ga Allah Allah huwa Allah shine ubangiji alwahid wanda ke shi kadai ne alqahar ne rinjayen bayan shi gaba daya halaka samawa ta arda Allah ya halitta sammai da kasai gaba ɗayan sa ne bil haqqi dan ai addinin gaskiya abota mu Allah gaskiya rabbul alamin kuma abin mamaki Allah ubangijin nan yukan wurin laila ala nahari shine wani lokaci Allah ke shigar da sa'o'i na dare a cikin sa'o'in rana abin da ake nufi wani lokaci sai ga rana aure sun fi yawa rana ta fi tsawo a shiga dare kenan a cikin sa'o'in rana wani lokaci kuma ga dare ya fi tsawo wasu da nahara alal laili wani lokaci kuma Allah ya shigar da aure sa'o'i na rana a cikin dare wata hara shamsa Allah shine ya hore muku rana ga ta nan kullum tana bullowa daga safe ta bullo ta fada da yamma kullum har tun da aka sabu na take ba ta yin fashi ba ko da sau daya amma kuna da nesa a gidan a wata suna ki baku wuta kullum sai an kashe kullum sai a guje na Allah ku kullum ta bullo har yau ba ta yi fashi ba kuma ba tawaye kuma ba zanga-zanga wata kullum sai ya bullo kuma har yanzu ne ba bullowa ba kullum dare sai ya yi kullum sai rana ta yi shi ne wurin rana da wata ko kuma ta je na ba ku asarar da ake da rana kallon rana na jalabin nan mai karfi karanta basmala kafa ɗari uku talati kafa ɗari uku in ka kuma da so da shamsu ne lokacin bullowa rana rana kallon da aka ce wallahi billahi da Allah ce fa wallahi allazi la ilaha illa in dai kana yi la yahulu alaihi alhawlu illa aganahu Allah ta'ala shekara ba ta zagaya wata kamar su Allah wala taka wata hara shamsa wal qamara Allah shi ne wurin rana da wata kullum dukkan kowanne ɗin rana da wata ya jari yana gudu ne gudu yake yi la'adilin ba zai dakata ba filosin da ke za la'adilin musulman filosin da aka ambata mishi filosin da aka ambata mishi filosin tashin kiyama in rana ta ta fada ta yamma za ta zata mata ce ko ma ta yana ke fito rigirigi ka ji rana tana bullowa ta ina ta ina ta gabas to ina da kofar tumbajin take ina ne kofar tuba take ta yamma ta yamma sai an kulle kofar tuba na tana kuma ba damar ta dawo to ta gabas kofar rana take bullowa nan ne mabubbugan shamsul ma'arifat nan ne mabubbugan rahama gaba daya nan ne garin da aka fi annabi Muhammadu ta gabas ta yamma ta kuma kofar tuba magaribar a ƙasa gidan kudu bin makatu lalle akwai kofar tuba to daga a shiga ana kulle ta to shi kenan ba karban tuba kofar tuba yammaci take magarib da kasa da su maroko kenan can gabar ga hatimin nubuwat yamma ga hatimin wilayat gidan sallah da salati suna makan da madina kofar tuba shiga ka istighfari ke salati da riga da ta yamma magrib la kasa gidan kullu kullu makato na na jamar tijani da kalamu wa sahara shamsa wal qamara kullun yajri ila dal musamman kowanne shi na gutu ne yana zuwa lokaci hai zuwa lokacin da za an bata da sai takata aikin shi ya kare a ce takata kawai ko ma ji ka huta ala ku saurara huwal azizu Allah shi ne mabuwaye mai halakar da kafirai algafaru shi kuma mai gafara mai karɓar tuba ga dukkan musulmai muminai algafara nan mai gafara kuma shi ne alkarimu to da gafara da karimu ba karamin masaba suke da shi ba a cikin sunayen shi gaba ɗaya rahaman Allah ka biyun nan kama ka kwashi musu fi gaba ɗaya idan bawa ya zunubi jirgin akwai Allah ubangiji shi ya koma ya tuba ya kaskantar da kai ya ya tuba ya tuba Allah ya gafarta mishi ya ce to wane sunanka misali sunanka misali ya ce zakariya to sai a ce to amma gafara ne ka tuba sai Allah kuma ce to kuma shine alkarim mai karamci a duba zaman duniya rayu gaba ɗaya yanzu duk mai suna zakariya an gafarta mishi alkarim mai karamci kenan to mu a duba sunan gaba daya da su mu amurka gafara Allah shi to kuma sannan wani sabo ne zaka ga ya yi har ya gane cewa ni ubangiji ne ina gaban shi ina sama shi na fi karfin shi wani sabo ne yayi kace zunubi kaza yayi tana su duba a duniya a lokacin masu da wannan zunubin duka ne mutu gafara Allah huwa al-azizul gaffar akwai gafir gafir zambi akwai gafur akwai gaffar gaffar wato gafir mai gafarta ɗaya daga cikin zunubanka a cikin kashi uku gafuru mai gafarta sulusanin zunubanka kashi biyu cikin uku gafaru mai gafarta su baki ɗaya kuma zai kuma da kuma sufin sunan shi karimu ya ma karanci kai ya ma ce wane ne sunanka tuntun musulman tunan su masu irin wannan sunan naka za a bi su fayil fayil a ce a musu gafara sannan a dawo kuma wanda kuma ba kuma sunansu ba ne wani ko zunubi ne kai sun dai kuma duk an musu gafara gaba ɗaya na gashe ya kamata ku ƙarƙi da jami'a saboda shi akwai istighfari akwai salati akwai hailala sannan za ka samun gafaran zanubai da shi tijjani ke cewa da anhu wanda ya shiga cikin da tijjaniya Allah zai gafaran zanubai da shi da innan shi da matan shi ko da matan shi da ƴaƴan shi da iyayen shi gaba daya Allah zai gafara shi da kan shi da innan shi da matan shi innan shi da baban shi da matan shi da ƴaƴan shi kuma za a ba shi ceton mutum dubu ɗari shida ceton mutum dubu ɗari shida duk za a ba shi to kura minti hudu har yanzu kan magana ihlasi in ka duba littafin da ake ce ma mene ibn da'ila al-askandari radiyallahu anhu ya ce maka kaifa yushriku qalbun suwar al-akawani mundabi'atun fi mir'atihi yaya za a yi kai arifi kana musulmi kana mumini kana magana kamar kai tarbiyya ya za a zuciyanka ya haske amma surat akawan ga hotunan mutane a zuciyanka mun ɗabi a sun mamman ne sun rafi a cikin zuciyar mutumin kana tunanin wane kana tunanin wanke kana tunanin wane kai da suka kora kowa zuciyarka kamar Allah kuma ka kuma koma su zuba kowa a zuciyarka sai sai tunanin mutane tunanin wane tunanin wanke tunanin wane tunanin wanke an yi wani zuciyar ta yi haske kuwa eh an kaifa yarhalu ila Allah hum kabalan bi shawatihi ko ko ya za a ci mutum sai zama ya samu damar zuwa fatan Allah amma kuma kuma ya kife ya kifo cikin zanuban shi kuma yana yin bin sha'awar zuciyar shi wato kuma yana so ya zama wani abu a wajen zatin Allah an kaifa ya damau an ya dafula hadartar lahi an kaifa ya damau an ya dafula hadartar lahi huwa lam huwa lam yatahar min janabati kafalatihi ya za su ce ya son su je don wannan kusa da Allah a fadar Allah amma da shi kuma baya neman tsarkaka game da janaban rafkan shi yana zunubai ya ki tuba kuma ya tawo yana son zama kusa da Allah anya wannan abu zai yi am kaifa yarju an ya fama da qaidal asrar wa huwa lam yakun min hafawatihi ko ko ya za su ce yana son ya fanci zurfafan asararan fadar Allah amma kuma bai furfa ba game da zunufin shi da yake aikatawa wannan mutumi ya yi makan shi da kanshi nasiha eh wannan ita ce hikima na goma sha uku a cikin cikin alfin al'ayya wannan gaba da ta shawar sun shiga gaba da wayannan ina son shawarinta ne wayannan wannan shawarinta ne gaba da wannan ma sharhinta ne wannan ma sharhinta ne wayannan ma bai dan gaba da shawarinta sharhinta ne gaba da Ibn Allah al-Kandari ga ta nan muna ɗayan la zo ina shirin ta ne gaba ɗaya yace ma aradat himmatu salikin an taqifa inda ma kushfa laha illa wa natatu hawatu raqiqati allazi tadlubu amamaka idan arifi misali ya lille da sunan suna ce sunan Allah ko irin su salati sai ga fatin ya fara bude shi na kuɗi ne na farin jini ne na kashafi ne yana ganin al'arshi al-kursi yana ganin ina bacci masu kyau to wannan sirrin da suke biyawa sai ta gaya maka tabbaɗa ne kada fa kace za ka tsaya a nan wajen abin da kake nema yana nan gaba an dan fara san maka ne wala tabaratat zawahirul mukawwanat illa wa natatu haqaiquha inna ma nahar sun fala ta kafur idan kuma mutum ya fara zama ya zama alhamdulillah ya fara nisa an fara shi kashi yana ji al'arshi yana ji al-kursi yana ganin lauhin mafu alƙalam al'ala yana ganin kaza kaza aljanna wuta ka kuma ka dafa su alhamdulillah ni zama zama abin da zama alhamdulillah na ga aljanna na ga alkursi na ga al'arshi aha sai baɗin mu'ayyana al'arshin da alkursin baɗin sun kira ka sai ce inna ma na ana fitattun ku ba abin jaraba ka ne fa fitina ya gare ka fala ta kafar karfin gargafin ne kada ka fitinci kana arifi ka ce ka ga al'arshi ka ga alkursi kana arifin kuma eh ka ce ka ga al'arshi ka ga alkursi lokacin mahafu aljanna wuta yana yin lau eh shiru kama bakinka dole
ai kana faɗa suna su ne me kuma kama la tarhal min kauna ila kauni kada ka tsamara ita kana tafiya kuma daga kauni zuwa kauni mana kuma eh daga wani zuwa wani daga sakare dole an sa ka zama kamar dole dan dutsen nika dan dutsen nika ya kai ya komo ya kai ya komo a nan ya tashi a nan ya kwana eh inda ya tashi nan ya dawo inda ya tashi nan ya dawo jirgi ولكن إرهاب من الأكوان إلى المكون وأن إلى ربك المنتهى كبر كون ذات الله كون فرجك قلبك من الأغيار جملأه بالمعارف والأنوار تكون كون أنوشنك dukkan wani gairu wani gairu gairiya wani ne wata ne wasu ne ka kudu gaba daya ka fahimta ce zuciyarka sai fitan Allah ko da annabi kawai Allah annabi Allah annabi Allah annabi